أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كنا إن شاء الله kafin mu shiga karatu akwai tambayi da hanci za amsa bismillah wannan assalamu alaikum take cewa mai ciki da take da take yawan fitar da farin ruwa daga gabanta ya azumin ta yake bayan kare azumi galibi da juna biyu ana fito da farin ruwa larura ce tarshen laya musamman bangaren sanyi ko infection sai yake sawa haka nan kenan bai daga cikin wani abin da zai lalata mata azumi insha Allah shi ne sai ta ce kuma shi menene wani ruwa menene ruwan wani ana riga na gama duka galibin rashin lahiya ne infection sai yake sawa juna biyu a daga fada faruwa allah ya sauke allah ya bada lahiya sai ne magani kawai so insha Allah yau dai muna ranar talata ne wanda take wuni na bakwai ko ga wani wata mai albarka watan ramadan hijira manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna fata ubangiji ta ala ya karbi ibadunmu abinda muka gabatar na ayyukan alheri allah ya karba kuma allah ya ba mu ikon jajircewa da ƙara kaimi akan dagewa wajen aiwatar da ayyukan alheri a cikin sauran kwanakan da suka rage allah ka samu daga cikin bayanka wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka duk waɗansu bukatunmu Allah ka fi musamman ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke jin tsoro ya Allah ka yi mana maganin shi duk wanda ke cikin damuwa kuma Allah ka yaye mishi ya Allah muna roƙon ka mu bayan ka ne ka samu daga cikin bayan ka da kake yantawa a wannan wata mai albarka Allah mu roƙon sarki ya samu dace to karatun namu dai kamar yadda jiya mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka sautul zariyat sautul zariyat mun zo aya ta nawa
aya ta arba'in daidai insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya kamar dai da muka ji wannan sura ce mai kawo tarihin annabawan Allah da kuma irin gwagwarmaya da suka sha tsakaninsu da al'ummomin da aka aiko su da irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su nasara da irin yadda Allah ya tamar da waɗanda suka yi jayayya da kiyayya da su duka wannan Allah madaukakin sarki yana kawo mana shi a matsayin ibra ibratan da ulul absar wato wani abin izina ko wa'azi ga masu hankali Allah ka samu daga cikin masu hankali da lura to mun ji kissar annabin Allah Musa alaihi salam kada daga cikin kissosin rayuwar shi da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin littafin sa alqur'ani yanzu yau kuma za mu tashi gaba ɗaya daga cikin annabawa wani annabi ne وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم shi kenan yanzu Allah sai ya sawo wani labari sabo dau ya ce wa fi adin akwai kuma wata al'umma ko kabilu da ake ce da su adawa mutanen annabi wa kenan annabin Allah hudu alaihi salam adawa wata al'umma ce da Allah ya halitta a ban ƙasa wanda ba taɓa samun mutane masu girman jiki da ƙarfi a jika da kwanakai ko in ce shekaru a duniya irinsu ba kamar yadda yanzu mu yan sattin ko saba'in ko da su a lokacin su mutum zai shekara dubunnai dubunnai ba dubu ɗaya ba yau mu a yanzu in kai ɗari ma ai shikenan al'amari ya lalace maka kuma kai sa ba jikoki ma sun gaji da kai diyan ma sun gaji da kai suna ga ka zama kaya ya kamata a ce ka sa kai ko sa huta to su shekaru suke masu yawa a zamaninsu shekaru dubunnai ga su kuma da ƙarfi ga su da lafiya bayan cututtuka mu kuma yanzu da kawo ta shekara hamsin ma in ba su abato yanzu rayuwar da ta koma shan kwaya ba rayuwa sai da kwaya wallahi da yawa daga cikin tsofaffi da kuke gari akwai wanda rayuwar ba ta yi wasu da shaye-shaye an ba ki wani a ce ɗaya da saye ɗaya da malace turuwa kuwa farjur dai kuwa farjur shi kenan da haka ne za a karasa hala sa kai ga diabetes ga insar wanda ba kowa da ya kubuta daga wannan ciwon ba ga tension imani an waye gari kina cin nama da yawa an sa maka ciwon gud ciwon nama shi ma kawuna ba lafiya da sauran cututtuka masu dumbin yawa da wanda ba in suka same ka shi nan al'amarin rayuwarka ya lalata irin su ciwon hanta cancer ciwon koda yau al'ummar duniya gaba daya idan ka kasa ta kashi biyu to kashi guda suna fama da wannan cututtukan da na zana ko ma sama da haka gina ba a cikin kashi uku biyu ne suke da wannan to su ba irin wannan rayuwar suka yi ba lafiyar su kalau mutum zai shekara dubu daya dubu biyu har sama da haka ba talauci ba yunwa ba tsadar rayuwa haka allah ya shimfiɗa musu duniya a wannan bayan ƙasa amma da suke saba ma allah sai allah ya aiko annabin allah shine annabi hudu alaihi salam amma ba su yi imanin da shi ba sun karyata shi har ya ba su labarin allah maɗaukin sarki idan ba ku yi imani da abin da ya aiko da shi ba zai halakar da ku suka ce mana shadda mai naƙowa waye bi makarhi da isa ya halaka mu su suna shakkar ma akwai allah da zai iya halaka su ba su yadda ba babu wani wanda yake ya fi su karhi a duniya suka ce allah da ya ga dama sai ya tura musu iska to shi ne allah ya ɗan yanko labarin anan ya ce wa fi adil akwai labarin adawa mutanen annabi hud Allah ce idza arsalna alaihim a lokacin da muka aika musu rihal aqim riha wata iska mahaukaciyar guguwa wanda take ba ta da amfani ko amfanarwa me yasa Allah ya bashi da rihal aqim kun san wannan iska da take kadawa yanzu ko tana wadansu ayyuka daga cikin ayyukan da ba ku sani ba menene aikin da suke yi daman Allah ya halicci duk halitta namiji da mace haka a cikin tsuntsaye haka a mutane haka a ɓangaren itace to itace maɗauki ɓangaren itace akwai aikin da iska take yi itace namiji da mace ta yaya suke barbara iska nan da suke kaɗawa in suke kaɗauwa wani ɓangare na ƙamshin namiji zuwa ga wani ɓangare na ƙamshin mace daga cikin itacen lokacin ya ta ɗauki ciki sai ta yi ɗiya wanda in iska ba ta yi wannan aikin ba in aka shuka mangoro ba zai yi iya ba in an shuka bana ba ta yi iya ba duk abin da aka shuka ba zai yi iya ba hatta noman damana da ake yi wannan iska ita ke barbara idan ta kado sai ta dauki wani sinadari daga jikin namiji ta kai jikin mace lokacin nan sai shiga wannan tabbatar ta aihu kuma Allah shi ke hikimar shi duk sauran halittu na itace sai yawaita mata sama da maza inda za a ce a gonarka da kai shifka hatsinka duk maza ne kayan ke na baka da hatsi amma sai ka waye gari mazan tsiraru ne baka ma iya gane su sai Allah ya san iska ta yi barbara to ita wannan iskar ta su ba ta barbara shine Allah ya abu ta riha laqi riha ce wanda iska ce wanda ba ta ba da damar aihuwa ga wani abu iska ce ta azaba kuma Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani shi mai girma har ya gaya mana adadin kwanakai da aka yi ana musu iska الله رمى يتنوى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما شيكنا دام القرآن شيك فسر القرآن إذا نجك سوى في آدم إذا أرسلنا عليهم ريح العقيم adawa an aika musu mahaukacin guguwa yaushe sai Allah ya ce sakharaha alaihim mun saukar da wannan iskar akan su saba layalin darare guda bakwai wa samaniyata ayyamin da wuni guda takwas suna cikin bala'i shi ne malamai suka ce iskar an fara ta ranar laraba amma ba ta gobe ba watan da ta wuce mu allah ya kiyaye laraba da sa aka fara bulbula masa bala'in iska aka yi alamis dare da rana juma'a dare da rana asabar dare da rana litinin dare da rana talata dare da rana sai da wata laraba ta zo da daddare aka tsaida ta da kin lissafa wannan lissafin zaka ga sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma an samu dare guda bakwai da wuni guda takwas haka adadin kwanakin da aka yi ana sabko musu wannan iskar to yanzu sai Allah faɗi yadda iskar take irin aikin da take da kuma nau'inta shine ce mi ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته to ga كالرميم yadda iskar take iska ta wanda cikinta akwai wani irin sanadarai na ƙare dangi akwai wani irin fazon a cikin wannan iskar akwai wani irin sinadarai waɗanda suke na mamaki Allah ya ce mata zarubin shayin ita wannan iskar ba ta barin duk wani abin da a ta tsalaye ta mata kanshi ba ta barin duk wani abin da ta fita kanshi ɗanye ne ko bushashe mutum ne ko dabba ne illa da ana tokar rabe sai ta mai da abin tamkar toka toka dai wannan da kika sani duk abin da iskar ta fita kanshi sai ya zama toka saboda mi ashe duk yanda ɗan adam ya kai ya ƙirƙira makami mai guba ba zai iya ƙirƙiro wannan gubar da Allah ya sa a cikin wannan iskar ba to haka Allah madaukakin sarki ya yi ta bulbulo musu wannan iskar da babu abin da za ta fitakar shi ta bai da shi ya zama to ya kone kurmus konewa ma wanda suke ba ta da misali sai Allah madaukakin sarki ya dan ajiye wannan kissa kuma ya dauko mana wata kissa daban a gaba sai ya ce wa fi samura وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Allah ya ce banda adawan nan akwai wata al'umma kuma da aka yi su kuma sun su samudawa su wancan adawa ko waye annabin su annabin hudu sanan wa fi samuda sai kuma waɗansu da ake ce da su samudawa kada an ce mutum ne mai ƙarhi gare shi kamar ba samude su ma masu ƙarhi ne alladina jabu sakara bilwan mu yanzu ba suminti muke ɗauka aibulo ba a su dutsen suke rarakewa kawai su yi gidansu a ciki kai ka sai da suka samu kayan aiki Allah madaukakin sarki ya hore musu duk abin da ba ku iya tunani wanda za su iya duk abin da suka ga dama da shi a duniya kamar yadda mu ma Allah ya hore mana abubuwa yanzu Allah ya hore mana jirgin sama jirgin ruwa ya hore mana mota ya hore mana salula a lokacin akwai su ba su da amma suna da kayan aikin da a wancan lokacin ma ba mu da shi dutse suke rarakewa su yi gida da shi to shine Allah madaukakin sarki ya shigo da labarin su su ma an aika musu annabi salihu alaihi salam ya musu wazi ya musu wazi amma sun mai ga sun mai mishi da martani na maganganu marasa daɗi daban-daban akwai ma yadda suke ta ya salihu kada kun tafi na marjuwa قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا suka ta ya salihu kada kun tafi na marjuwa wala da a cikin mu kai mutumin kirki ne gabanin haka an gane maganar wai lokacin da baya wa'azi mutumin kirki ne a yanzu ke na mai suke ne ya zama na kirki ba ko? kada kun tafi na marjuwan kaula haza da kai ka zama tun mutumin kirki mai kima da daraja a idan mutane gabanin wannan abu naka da kawara saboda haka ya suka ce mi أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل yanzu ka zo kana so ka hana mu an na abu da ma ya abu da abawu da mun kamar mi irin bautar da iyayen mu suke gabanin zuwan mu wai shi da laifin shi ba wai yanzu ne ya zo mutumin banza saboda ya zo da so hana su yi abin da iyayen da kakannin suke yi ashe ke ma wata rana kya iya cewa Allah ya ce a ce to kin yanzu da kin lalace kin dauko wani sabon addini ko me ki ce ba kyau komi Allah ya ce to sai ki tuna ba ke kada aka fara gayawa ba annabin Allah aka gayawa haka saboda wa'azi aka ce da mutumin kirke ne shi yanzu ya zo na so ana mutane sai abinda iyaye daga Kano suke yi saboda haka yanzu ka ce mishi mi وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه suka مريب ce wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi muri wallahi mu muna cikin kokonto ne akan abin da kike kira mu cewa Allah dai za a bautawa cewa za a mutu za a tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna ka wannan magana taka wallahi lafi in wa inna la lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid wallahi muna cikin wani irin kokonto mai tsanani akan abin da kake kira mu akai shi yasa a duk lokacin da mutum ya fahimci gaskiya ba kana kokarin ka fahimtar da shi gaskiya za ka yi cikin kokonto yana to mu dai da muka taso ma dai ba haka ba ake shi yasa sai ka bashi uzuri kai kokari ka fahimtar da shi da yawa akwai waɗanda wallahi sun tashi ne a cikin rashin sani irin wannan rayuwar ta addini in an ce musu gani suke ka anya haka zai yi shi sa karki mamaki idan Allah ya gara da ke addini sai kire ganin cewa duk abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so a yi shi zaki a rayuwarki to za ku ci karo da kakalki wanda bata gane ba eh ta iya zama ta tara danki da aka aiwa babu laya babu a gindi babu a tsaci to kun gan ko sai ku bar yaro sun gululun kun san da muka taso a wannan kasar ko mun taso ne a cikin shirka ko ba gane ba domin ɗan malaya ko rata yada ko wani zare da aka fi kulli da yawa ko wani abu da aka ɗauka na gutsiyar zomo aka sa kuludu aka ɗinki da yin irin wanda da ake ɗorawa yara a matsayin maganin mayu ko maganin cade ko maganin baki dukkan su waɗannan shirka ne kafa ashe wanda wannan shirkar ba ta taɓa shi ɗan kaɗan ne a cikin shekaru na baya har yanzu akwai wanda ba su bari ba duk wanda aka haifa to ran da aka haifa akwai layar da za a rataya mashi wannan taron aihuwa ce akwai kuma taron uku in malam ya zo ya mai siga ko ko ba siga ba ke cewa eh suna na kwana ku tore da akwai layar za a ɗarwa kuma akwai tararar suna saboda baki kuma da yawa mutane zo kuma akwai mayu a ciki ake gani ko ai wancan mai ya ci to dole yaron a samu a ɗaɗɗaura mashi maganin mayu haka nan idan ya fara cadi akwai layu na maganin cadi shi za su daga yaro an ɗarme shi a ƙafa an ɗarme shi a gindi an ɗarme shi a wuya amma duk da haka bayya hanawa kuma ya rishin lahiya ko yana hanawa bayan rawa wata rana a gan shikin sa ya ce ka a nemo maganin miyagu ina layin suke ina layin suke mai sa masarar miyagu sun kama ba to wallahi wannan duk wani bulbushi ne na jahiliya shirka ce karara to kin ga wanda ta san wannan bata karanta wannan abun ba shi da kyau ba addu'a ake ma yaro a wuzuka bi kalimatin layi ta ma min kulle shaitanin wa hama wa min kulle ainihin lama haka manzo Allah ke wa Hassan da Hussein kuma haka ya tabbata a cikin sunna duk ɗanki ko ɗiyarki idan kina karantar da shi kina toba masa wannan to Allah zai kiyaye shi daga sharrin mayu sharrin miyagu duk wani shari duk wani bala'i Allah ta'ala zai kare to kin ga wanda bata fahimci wanda ba in ji gaban ɗanki haka na ai ba za ku gane juna ba yaran kun gan ku ko ku bar yaro sungululum babu komi a jikin shi ya cika hankalinta ya tashi ta bata yi to wanda sai rike hakuri zalika mabluguhum min ilm su bakin fahimta su kenan sun taso ne a cikin shirka da kun ce su bar wannan abin na iyaye da kakannu gani suke a a ai ba za iya zama lafiya ba kai wallahi wata gani take ba za ki ma iya zama a duniya ki rayu sai kina da malami sai akwai malami galibi kowane gida suna da malamin su kuma a gidan malam bari ga muku abin da na sani a gidan malam za ta ga matar malam tana da malaminta ba wanda malakin ba ba ko ba gane ba saboda shi malakin da take aure da shi in ta kama shi wata matsala zai saurare ta tana so a gidan a ce ita ke faɗa ana ji ban da saura ta zo gurin malam nasa ta gaya mashi haka amma yadda ɗan kulle wasu ɗan kuɗinta ta sai da elkadar ta je gurin wani can da ba ce ai gidan namu ne ka sai yadda yake Allah ya ce tashi in ta Allah gafarta malam ga yadda muke ce to shi na ai an gama kawai galibi mata suna da malamai amma ba da addini ba ba na neman fatawa ba wanda za su yi musu tsubbu suna ganin ba za a taɓa rayuwa ba sai da malami idan kika cewa wata matar za ki iya gama rayuwar aure ba ki da malami ballan tana cikin kishiyoyi wallahi ganin kike kawai karya kike tana ganin ki wata sakar sakar ba ko da kina da alkur'ani ko da kin karanci hadisi ko da kin karanci fiqhu gari take ba ta dole ne sai kina da malami shi yasa wanda daga cikin malamai dan tsubu a garin nan ina ga Allah ya zika musulmi ya mutu akai wazi ana magana akan tsubun da mata suke zuwa mata da kyau fa daga ko ba ji dadi ba sai je gidan radio yake ta to mun ji ana cewa abin da muke muku ba kyau to ki zauna karki je ki gurin namu bakin ciki ya kashe ki an bayyane shi kenan wannan malamin gani yake in baki da su za ki rayu ne a cikin bakin ciki a wallahi ba gaskiya ba ne allah shi ne wanda yake sanya dariya kuma shi yake sanya kuka akwai aya kuma ba ya larama to rafi wanda ba shi الذي أضحك والذي هو
can ana da kuka zara ba zai aka wani
وأنه هو shi أضحك ke وأبكى nan alaran barka da zuwa a dole a rika ɗan kwakwasaka allah maɗaukin sarki shi ne abu haka wa abuka shi ke baka damar ka warara ka yi farin ciki da dariya idan ya ga dama kuma sai ya saka cikin kuncin da za ka yi kuka ba wani ba samun farin ciki da dariya na wajen wa yana wajen allah sannan ka yi ratan wannan ka samu kanka cikin bakin ciki da kuka da kaka na kayi shi ma yana nan a wajen ubangiji ta baraka wata ala sai ka nemi wancan kuma ka nemi tsarin wancan amma ba idan an je gurin malami nan ne kawai za a yi bak- za- za- za a yi farin ciki ba gidan radio fa yi hoto ke cewa mun ji sun ce muku abin da muke muku bai da kyau to zamna karki zo gurin namu ai bakin ciki ya kashe ki to wannan tunanin shi ne Allah ya saka musulmi to da yawa daga cikin matan da ba su gane girman Allah ba ba su fahimci Kur'ani da sunna ba suna ganin ba za ka taɓa rayuwa ke farin ciki ba muddin baki da malami malamin ba zai gaya maki addini ba ba zai koya maki tauhidi ba ba malamin Kur'ani ba malamin da zai maki aiki aiki ake cewa ko mm wanda zai maki aiki kullum baki da kwanciyar hankali kuma in kin je ya kara miki damuwa da kin je yanki maza ka ce malam wallahi kwana na akwai matsala ya ce ai dan ma kin zo da wuri eh ni hece to shikenan bari a buga sai da kore rai ya aje ya shafa kasa ya ce kai kai kai kai wace ce take gani fara baka doguwa ga jara kuma eh ce makauce ta wace wannan kin ga ke take kike cika bada da mu tsara duniya ai bakin su fari da baki ko dogo ko gajere ko ba haka ba wallahi wani labarin bokaye da malaman tsubu ku ne ku- ba ku ba masu zuwa gurin su ne suke ba su ashe ku ba ku zuwa ko ku yi hakuri ku yi haƙuri manta ta ne na ishara da ku su suke ba da labarin kaɗan zai fi cikinta ita za ta ba da sauran labarin ai makwabciyar ta wace ai ta mini kaza ai kaza kaza shi ke dan ban komi tun da kin zo dai ai da baki zo ba da akwai matsala yanzu shi ke nan sai ya kwace miki imani ya kwace miki ɗan abin hannunki da yawa kuma idan kika samu irin dattijawan da su irin wannan tunanin shi ne a kansu suka same ki a gida kin yi hushi ko kina cikin ɓacin da me ya faru kina gaya musu matsala ki ce to shi kenan dama ai gazabar ku ce ai dama Allah ya ta tashin tsayaka shirya ki zo mu je in kai ki gurin akwai wani malami aikin shi baya kundawa wai kin- wai kamar shine Allah aikin shi baya mi baya kundawa kuma shi kenan sai a shirya je tun daga nan gurin an shiga matsala duk wanda ke zuwa gurin malamin tsubu ko boka wallahi bai samun kwanciyar hankali yau ki ce ki je ki je ki ce ya diba miki gobe ki ce ya miki lautahara haka wallahi na ga wani mutum shi ma ya rasu da malaman tsubu suka sa shi gaba hatta tuwon gidan shi wallahi bai ya ce ya sun gaya mashi kullum ya sauko da gurin aiki sai ya je gurin malamin tsubu sai ya ce mata yau da ya baka tuwa a gidan karkaci kuma ba zai ci ba saboda tsabar ya yarda da su da kin yarda da su damar su za su ka gidanki ne su tada miki hankali komi sai sun diba miki malam a kona abin adiba a ga kaka ne to shi allah ne me ya sani da zai diba miki baki labari in ya gama ki ce to malam ni kai koyaushe za ka mutu inda ɗan diba mun magani zai riba ko ya riba zai fada ya riba mana ya ga- yawa Allah garaje ya gani to galibin har yanzu wasu su gane ba su ce a musu limtahara su ce a musu wa- adiba musu menene limtahara yanda kika san ba za ki ji ishi ruwa ba wani ya sha miki ruwa haka limtahara take ke ce za ki wa kanki hadisin gashi na cikin sunan muslim jabir dan abdullahi yace manzo Allah yana koya mana istikhara kamar da yake koya mana suratul alqur'ani idan kina da wani bukata wanda take ba ta wajibi ba ayi ko kar ayi duk ɗaya ne ki yi sallah raka'a biyu ki daga hannu ki ce kaza gashi dan kullun ana karanta da ko cikin sunan muslim amma wanda zaka je gurin malami ya dauko tafsir ya baki yace to rike ki rike ki rika Allahu jibrilu muhammadu shaydan Allahu Jibrilu Muhammadu Shaidan sai ya ka kan wanda take rike sai a ce tab idan wanda take rike ya zo kan Allahu sai a ce abin akwai alheri ba matsala idan na biyu kike rike mai Muhammadu ya ce to abin da akwai alheri amma sai an tashi tsaye idan kika tabo mai Jibrilu a ce kai wannan babu alheri ballantana kika tabo mai Shaidan yau da kima ba hikima kanki ba kuma wallahi yarda suke kuma har yanzu ana wani lantarar ba wani kuma ilaya ba ke ciki ajiya kashin matashin kai za a zo a baki labari ya mai daki bokanya to duk irin waɗannan abubuwan na kawo su ne saboda irin al'adu ne da muka canza su a ƙasar hausa musulmi suna yi kuma arnanci ne da shirka ga allah kuma idan wanda bai gane ba kace mishi wani abin bai da kyau sai ka kana so ka hana shi abin da iyaye da kakannin suke yi ne alhali kuma a musulunci duk waɗannan abubuwan ba su dace musulmi ya yi ba amma mun taso mun tarda ana yi shi sa ba bambanci tsakanin roƙon Allah da shirka ga Allah a wasu babu wannan sai ga mutum katon boka ne kasar gumin boka amma ana ce mishi malami ana ce mishi babban malam yanzu malami na Allah ya raba aure ya yi dalilin da aure zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya raba aure wa tsakanin shi da aljanna ya fi nisan tafiya shekara 70 malamin Allah da yake so shiga aljanna zai kishi arbi malaman kuma suna kashe aure kuma suna kashewa malamin Allah zai haukata mutum kishi ya taka kudi a haukata yalwata wanda aka kira malamin suna wani kuma suna yi suna yi malamin Allah zai shiga tsakanin da da uba wata za ta ka kudi a yi aiki ɗiyan kishiyarta uban su kai ya so su sai nata ana wani ko bayi kuma masu wani ana kiran su malama malami na Allah zai yi yadda za a yi kasuwancin mutum ya watsi ko ya haukata mutum ya bar gidanshi ya tahi duniya yana sangarta yana yawo ta gama ta abin tausayi a cikin shekarun baya lokacin da ba san rukuya ba yanzu alhamdulillah idan an dan yi abin aka je gurin malamai suke rukuya sai abin ya warware shi yasa abin ya dan rage amma da zaka yi ta garin mace yarinya wata da aihuwa daya wata da biyu wani da daya tana yawo ba san kuma wallahi gurin malami aka je mata wannan abin ya mata kurciya ko ya mata nine ne haka kuma su ne ake kira malamai dala wani malamai ne ai wannan ba maganar malanta ake ba ana maganar musuluncin su ba wai musulmi ne mata kuna kuma sai ga shi yake ba da sallah a unguwarsu ko shi ne liman ko shi ke daraso me yasa saboda ba a bambanta roƙon Allah da shirka ga Allah ba a ƙasar Hausa haka muka taso to duk lokacin da zaka zo da bayanin da zai zama kishiyar wannan to za a kalubalance ka ce kana so ka hana abin da ake iyayen kakannu wanda ba shi ne matsalar da'awar suna da iyayen malamai na gargajiya da aka ce wannan abin a bari ba musulunci ba ne a karanta alkur'ani a yi addu'a a yi tofi a roƙi allah kuma kar a roƙi allah sharri kawai shi ne wanda suke sharri a sun ce menene babu waliyai sun ce uwa ba ko yi ba ba kowa ba wani ya samu nono budo guda ya kai uwa ya ce ga ga nonon ki ya rama mata wani ya sa uwar shi jaka wai ladan go duk haka aka yi ta sharri a da'awar sunna amma wallahu mutumin nurahu walau kari hal kafirun Allah yayi alƙawarin cika hasken musulunci ko da kafin siki madalla da sunna ta zo kafin da'awar sunna nan wallahi irin wannan karatun da aka tarra kuna yi ba za ku yi ba kun san me yasa da wadaka a yadda muka taso iyaye da kakannu mace ta shiga masallaci haramun ne a da in kuka shiga masallaci wanda kamar kun yi kahurci ne da a wasu na ta wayar da kai a shaidu namiji da mace duk halar da su shiga masallaci kun fahimci wannan kafin da a wasu na mata karatu su bai wuce alamtar wannan ci sau da yawa mun yi karatu gurin malaman zaure za a zo wata gaba a yi tare a ce wallahi mata da sun san wannan ai da an samu matsala sai a wuce wallahi malamai mun ji da kunna suna faɗi irin wannan kai kanka ma ɗalibin ilimin zaka zo kana karanta wani littafi na fiqh malikiya da an zo wata aya sai a ce a tsallake ko baka isa a fassara maka qur'ani ba saboda baka yi mandaki ba baka yi balaga ba baka yi waye ba yanzu da wasu na zo tuno wannan abin duk shirme ne kawai ayi kokari mutun ya gane alqur'ani ya gane fiqh ya gane hadisi kun mace da namiji kowa zai iya karanta alqur'ani ya fassara kafin da wasu na mace ba ta fassara alqur'ani wane ke kawai ki alamtar wannan ce ko da ɗiyar malami ce bakin ki wannan shi sa sai ga a lokacin idan ka auri ɗiyar malam da ita da ɗiyar maka na duk ɗaya ita hanko wata ma hanko ba ɗiyar malam ba yadda za ka tarda matar makaɗi sun mun buku mun ba aya ba hadisi matar malam ma haka za ka tarda ta kawai shi ta daka mai fura ya sha ta duka mai tuwo wannan ba suka bake ba abin da ke faruwa ne a baya dan mun zo gabar in baya ba ta yi kyau ba ba abinta mun zo gabar idan ka zo da wani abu sabo yan baya in bai dace da za su kalubalance ka haka muka waye gari a cikin kasar hausa malantar ma gado ce idan gidan ku ne malamai a gari to ba kwaso wani ya zama malami da an ga ya fara dan tasowa zai yi karatun sosai sai a bai kurciya sai a kore shi sai ya bar garin in bai bar garin makilai hayata dan Allah an yi wannan kuma ayi ba to yanzu Allah idan muka ce mu bi su wai idan ina zamu zamu je aljanna ake dole canji idan ya zo na gaskiya a canza kafin da'awar sunna bayan da za a yi keki yi karatun alkur'ani har ki san fassara shi ki karanta hadisi ki san fassara shi bakin ki alantar wannasi sai da ta mota tsohuwa a unguwa wanda take karanta da ku karatun ba mai kwance tsakar daki wannan shine abin da za a yi kawai ki je ki zan ku zo ku taru ku zauna bakin ta ba hakora da abin da kyau ta rika ta ba mai kwanciyar tsakar daki kuna ta ba mai kwanciyar tsakar daki ka san daya eh na san daya Allah ne daya ka san biyu sama da ƙasa wai wannan tambaya ce za a miki a cikin kabari shine tsohuwa take koya miki ko ba gane ba da shine karatun amma da awon sunna da ta zo sai kuka gane tambayar da za a cikin kabari tana nan cikin usulul salata ko ba nan suke ba man rabuka wa ma dinuka wa man nabiyuka a cikin usulun sista kuke karanta usulun salasa malakun za su za su tambaye ka ne ubangijinka wane ne ubangijinka waye annabin da Allah ya aiko menene addininka idan alƙibla ka take yanzu kaga sai aka seta mutane akan abin da manzon Allah ya karanta da al'ummar shi kaga wani ba za mu ce an ci gaba ba to wallahi sai mu ce muna wa da'awar suna mara ba kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa suka dage ana zagin su ana masa ƙazafi suka karanta da mutane sunan na hatta gare mu muna fata Allah ya saka musu da alkhairi to wannan ɗabi'a ɗan adam ce idan an zo mishi da wani abu wanda yake bai saba da shi ba to zai ga wannan abin lalatacce ne ko da abin mai kyau ne to shine Allah ya ce wa fi samuda a cikin labarin samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam Allah madaukakin sarki da ya aiko shi zuwa gare su su ma sun mayar da martani akan da'awar da ya zo musu ta tauhidin ubangiji subhanahu wataala lokacin nan da ba su karɓi addinin musulunci ba har suka tambaye shi idan shi annabin Allah ne to sai ya zo musu da ayar da za su yarda shi annabi ne daga Allah yake ya tambaye su mine ne kuke so zama aya cewa Allah ne aiko ne suka ce sai in ya roki Allah Allah ya sauko mai da taguwa an san taguwa ko sama ta ragumi kuma ta aihu idan ta aihu ya zama to dukkanin kowa yana shan nono ba tare da nonon ya tsaya ba kwaɗayin su yi imanin shi annabi salihu ya roki Allah Allah ya kundo taguwa kuma ta aihu gabansu kuma kafgarin kowa zai ɗauko masaki ai kusan masaki ko? to bari yana da koga ne zai ɗauko so ko tarmis gato ita ba sai an kama hatsa ta wani ke zuwa automatic ne da kin ajiye tarmis kinki a kasanta kawai nono zai zo sha kawai injin ya cika injin jin ya sai tsaya doka bature ya yi famfo irin wanda ba a yanzu ya kwaikwayo wannan hikimar ta Allah subhanahu wataala amma yau gobe yau gobe wallahi tashi suka yi wannan taguwar suka kashe ta suka tambaye shi menene Allah baya so yace musu hadhihi naqatullahi lakum aya wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya yace musu wannan taguwar Allah ce kuma aya ce gare ku kuka neme ta cewa idan Allah ya sauka muku taguwa za ku yi imani da ni annabin Allah ne yanzu menene dokar da Allah ya ce akan ta ta'kul fi ardillah ku kyale wannan taguwar ta tafi duk abin da take so a bayan ƙasa ta ci ko da shanya take in tun za ta ci garin kada ki mata magana idan ta shiga gonar ki za ta yi ɓanna kada ki mata magana a sai kun ba ma ɓanna take ba fadaruha ta kulfi arzullah ku bar ta ci abin da take so a ban kasa salim alim katta ku dake ta katta ku zage ta kada ku kore ta sai ta musu me ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب kada ku samar da wani mummunan abu gare ta ma'ana ku bige ta ko ku soke ta balle ku kashe ta da kun yi haka to azabar Allah za ta zo muku la ilaha illallah ba an gaya musu ga abin za su yi ba azabar ta zo wallahi faqarun naqata wa atu an amr rabbi
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام shawara suka yi suka ce to mu je mu soke ta mu ga abin da zai yi da shi da ubangijin nashi suka tattaru aka samu wani wanda yake marar arziki a cikinsu izin ba asa a shaƙaha kin can cikin mutane ko duk cikin yan iska ma sai ga akwai ɗan iska a cikin iskanci ma sai ga yayi nashi na taɓa ku tarihin barayi suka tare mutane yan kwalta-kwalta ake lalibe ka san dafa ɗaukar mutane ake sai da lalibe abin da kuke da shi ku ko to ana lalibe to oga yana gefe yana kallon ƙananan barayi suna lalubo kuɗaɗe suna tarawa ko to akwai wani da ya ɗauki sakwakin wata kun san galibi kuka yi bulaguro da zinari sai ga zinari to sai ɗauka yake cusawa a jibin shi ashe oga ya gaishi kai daga mai tsace kai kai ana aiki kai kuma kana sata kaga ashe wai aiki ne yake shi kuma me yayi kaga barawon ne barawon barayi kenan kaga dan iska dan iska kenan yawa shine Allah ta izin ba asa ashika lokacin da suka tayar da mafi iskancin su mafi arziki mafi rishin arziki a cikin su shi aka yi renewa yace shi a bashi dama zai soke ta ko ba a tsaruwa wallahi suka je suka kashe ta gonan ta Allah suka ce abin da Allah zai yi in ya isa yi fa qala tamatta'u fi diyarikum salasata ayyam shi kuma annabin su salihu yace to ba kun soke to eh to yanzu kowa yayi abin da ya ga dama amma rayuwar ku bakin ta kwana uku abin da za ku ci ku ci abin da za ku sha ku sha duk wani mutum da yake so ya ji daɗi ya ji daɗin shi amma bakin rayuwar ku ko ta zo ƙarshe kwana uku Allah ya ce kawai ya baku a bayan ƙasa aka yi kwana uku suka ji shiru mu ba ya kuma suka ce ba gashi ba ka ce Allah zai halaka ma kwana uku ina azaba take ya ce ku jira ne sai a kwana na hudu kun sami aka yi garin babban birni ne wani mala'ika aka sa ya zo ya dakawa garin tsawa gaba ɗaya ku asibu fi ziyarar hujjasu bin ka Allah mai gaba biya aka waye gari duk wani irin su a cikinsu ya mutu tsawar mala'ika rayuwarsu ba ta iya ɗauka ba waɗanda suke ja da Allah mala'ika aka sa ya zo duka musu tsawa fasu ba hufi diyarin jasimin ka Allah ya ga fiya aka waye gari duk wanda ke cikin garin nasu in ba wanda suke imani da wannan annabin ba wallahi ba wanda ya rai ba wanda ya rai Allah ya halaka su gaba daya to shine nan Allah yake bada labari wa fi samuda iz qala lahum tamatta'u saboda lokacin da suka yi ta'addancin da na soke taguwar Allah Allah ya ce musu ku dan ji daɗi ku rayu hatta hin zuwa dan lokaci salatata ayyam shine hidin fa atau an amru rabbihim فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون kaga sun yi shishigi ne akan al'amarin ubangijin su sun ce Allah ya aika musu aya an aika musu aya amma kuma sun kashe da haka Allah ya ce fa karatu musaika sai tsawa tsawa shi Allah ya tashi azaba da abin da ya ga dama yake kaga mutane annabi nuhu halaka da su da ruwa ruwan tufana ya cinye duniya gaba daya mutane annabi shu'aibu hadari ya hado gajimare irin yadda ake ruwan sama yace musu ku tuba zuwa ga Allah in ba haka ba Allah zai kishe ku da azabar wuta daga sama suka ce ƙarya ke haza ardu mumturuna wai wannan gajimare ne wanda ya saba ruwa ba wata azaba da Allah zai yi Allah da ya sauko da ruwan ai ba ruwan sama bane ruwan wuta ne mutanen fir'auna su kuma aka aka aka dirka su a cikin ina a cikin teku adawa an sauka musu da iska mun karanta tarihin a baya su kuma Allah ce fa akaratu musaika waɗannan samudawan su kawai tsawa mala'ika ne aka sai takawa garin tsawa gaba daya sai aka waye gari ba ɗaya da yake da rai Allah ya ce hum yanzuruna sauran mutanen da suka yi imani suna kallo ko kuma suna jiran azabar Allah ta zo su ta suke sa musu ruwan dufana ta suke san aiko wani mala'ika wanda zai ce musu a ni da zaka shi ku a suna jiran nan kawai mala'ika ya raka musu tsawa sai aka waye gari ba mai rai da haka wallahi mutum ya tsoraci Allah Allah abin tsoro ne wallahi Allah baya son kai mishi garaje kadda ka yarda ka shiga hurumin Allah duk abin da Allah ya ce karka yi karka yi in ya ce ka yi kuma ka yi don shi in ya riga ya damke ka ba mai amso ka ba a Allah ba mai amso ka Allah ya sa mu cika da imani to sai Allah madaukakin sarki ya ce فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ubangiji ta alace da adawan da samudawan a lokacin da azabar Allah ta zo kuma sa ta'u min kiyama ba wanda ya sai ya tsaya da kawahun shi ba wanda ya sai ya kubutar da kanshi daga wannan azabar da Allah ya kawo ko sun kubuta akwai gurin da yawa da Allah ke ce fa hal tara lahum min baqiya idan ya kata ne sai ce wa ku al'ummar annabi wayannan adawan da samuda da ake magana akwai wani sauran irin su da ko gani babu sauran su man Allah ya gama da su gaba daya da haka yace fa mastata'u min qiyam ba samu wanda ya iya ikon tsayuwa da kafafun shi ya kare kanshi daga azabar Allah ba wa ma kanu muntasirina kun ba su zamanto an taimake su ba ba wanda zai taimake su a lokacin saboda sun kusantar da Allah sai Allah madaukakin sarki yace وقوم نوح من قبل Mm.
إنهم كانوا قوما yanzu فاسقين Allah ya ce wa qauma nuhin kuma ku tuna da cewa akwai mutane annabi nuhu wanda an ba ku labarin su su ma sun zo duniya na min qabl tun gabanin abin da ya faru ga adawa tun gabanin abin da ya faru ga mutanen samudawa tun gabanin abin da ya faru da mutanen musa sunan su fir'auna akwai mutanen nuhu wanda bawan Allah yayi wa'azi ya shekara 950 yana wa'azi kadai amma har yanzu bai samu mutanen da suka kai 100 ba wanda suke yarda da shi har sai da ya daga hannu ya addu'a ranshi ya ɓaci ya ce rabbi la ta zara al'ar وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا saboda mi inna ka an zararru إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا annabi nuhu tura ta kai bango shekara 950 ana wazi amma kowa bai yadda ba a gidan shi ma bai mallaki gidan shi ba matar shi tana daga cikin matan da ba su yarda da imani ba su yi imani da Allah ba su yarda da shi annabin Allah bane kuma dan shi yana daga ciki bisa Allah da ya tashi bada misalin mata tsinannu da aka yi a duniya sai ba da labarin matar shi ضرب كما تقول.
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط me yasa Allah ya misalin su?
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحا مين فلم قالوا؟
يغنيا عنهما من الله شيئا مم.
وقيل ادخلا النار مع ubangiji الداخلين yace wa daraballahu masalan imra'atani idan Allah yana baka misalin mata mafi tsananin iskancin duniya sai matan nan guda biyu yace umra'ata nuhin umra'ata lut matan nuhu da matan ludu kage nassin qur'ani ya sa mun bayyana cewa a gidan nuhu din nan da aka shekarar 250 akwai matar shi wa'azin da mata amfani ba matan ludu ita ma je mun yi kissarta Allah ya ce kara tata sun kasance karkashin bayina daga cikin bayin ma na kirki Allah ce mini bani na salihai amma zaman su da mazaje mutanen kirki bai musu amfani ba me yasa fa kharata huma sun ha'ince su ashe duk mata da ke ha'incin mijinta tana koyi da wannan matan ne miji ba mashi ha'inci sune Allah ce fa kharata huma suka ha'inci mazajen su zaman su a karkashin mutanen kirki falan yi kun ya arwa min Allah shi'a bai an wana musu komai a wajen Allah ba idan alkiyama ta tsayu wa qila dukulun nara ma ad-dakilin Allah zai ce ku shiga wuta tare da masu shiga ga su kuma matan annabawa amma me yasa sun hayance su ba su yi iman da su ba to shekara 50 yana wazi ya daga hannu ya ce rabbi la tazil al-ardi min al-kafirin dayyara Allah a nan doron kasa ina so kal a bar gida ko daya na kafiri innaka anta zarhum Allah idan ka bar ma mutanen nan ba su da amfani don suna kokarin batar da masu imanin ma don shi mutum in bai imani da Allah ba kokari yake ya batar da mai imanin ma ya dullu ibadak suna batar da bayanka da kirki kuma ƴaƴan da suke aiwa ba ba ƴaƴan kirki bane ba to shikenan annabi nuhu da ya addawa sai Allah ta'ala ce to shikenan mun karba amma abin da muke so da kai eh ka je kai bato ka je ka shimka itacen katako malamai suka ce da shimkar itacen da yankan shi shekara 200 a yi shekara 950 ana wa'azi ga shekara 200 nawa ke nan ban da shekarun shi na kwanaki ba a lokacin da ya fara yankan itacen shi na katako don ya yi bato wallahi ya gamu da matsala iri-iri كلما مر عليه من ابن قومه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه sai gashi na yanka katako don yayi wannan batoki shine wasan alfurka amma wa kullama marra alaihi bala'u min qaumi duk lokacin da manyan manyan mutane suka zo za su wuce gurin shi wallahi sai ta mishi izgili Allah sai sakiru min sai su rika mishi izgili ata ha kai ma ba gashi ba ai wannan yayi maka da wannan surutun da kake zuwa kana tawa mutane wani abin tsoron Allah dama ya rashin sana'a ne yanzu da ka zama ne zai ba ka ka ci gaba ba haka kai ta mai izgili wani rashin ai ko kun gane ko da yawa daga cikin jahilan da Allah ya bai wadata a yanzu ma idan suka ga masu masu wazi gani suke masa da aikin yi ne sai za ka ce ganin manyan mutane ba sa zuwa gurin wazi ba su iya masu ɗan ƙoƙarin suna ɗan kalla a gida yana salular shi yana saurara a suna tv ya jarabi ba jarabi ba shi ke da ɗankar a taɓo da ba shi in yaji an ɗan kamo ɓangaren da yake so sai ya ɗan yi fakau idan an ɗan taɓo shi sai ya ɗauki waya ya daddana wala haka ne ya sa wani malami ya zama shi baiwa masu hali wa'azi sai unguwar talakawa sai gurin talakawa da aka ji labari sai hukuma ta kira shi aka ce mun kai baka wa'azi ga kowa sai unguwar talakawa sai talakawa sai ya haka ne sarki ce mai yasa ya ce a ai ku manya ne ku maganin ku sai babban ya ce waya babban kuma ya ce Allah eh shi zai maganin ku ina ake ganin kuma balle an ku azu ya ce amma su waɗanta na kan ku bar mu da su mu je mu ce su ji tsoron Allah don kasa bi babu sanar sanar sanar su sanar idan suka ce ai Allah ka gani zai su mutu su ga aljanna amma ku ai manya ne ku maganin ku sai babban ya mishi wa'azi ko bai mishi ba ya mishi wa'azi ba to wallahi wasu mutanen maganin su sai babban ba sa iya sauraron wa'azi ko ka idan sun saurara ma ba sa damuwa su yi aiki da shi saboda suna ga Allah ya ba su mulki Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su dukiya su manya ne su wata tsiya ne to annabi nuhu alaihi salam duk wanda zai wuce sai ya mai izgidi sai to ai wannan yayi maka ba inda ma a ce tunda fara ma ka samu wannan sana'a ta mu ne zai ana yayi maka da wannan surutun da kake yi yazo kuma yayi jirgin ubangiji tabaraka wata ala ya ce mishi ba wanda zai tsira a duniya sai wanda ya shiga wani bato ba mutane kaɗai ba har dabobi har tsuntsaye har kwari za mu ji a nan gaba allah ya ba shi umarni ne cikin kowace halitta ta duniya ya ɗauki namiji ɗaya mace ɗaya sa a cikin batokin duk sauran gaba ɗaya za a gaba da su kuma abin da faru kenan wajen yawa dabobi da nafin daji wajen masa halaka ɗan adam kin da yake bin allah ɗan adam ya lalace yana dama komai bala'i ne zai dama komai masifa to haka duniya nan gaba ɗaya kaf banda ɗan tsirarin mutane guda tamanin a watar waya arba'in ne ma kaɗai wallahi ba wanda ya saura Allah ya shafe duniya gaba ɗaya ka halaka da ita saboda an kusatar da ubangiji subhanahu wataala a zamanin annabi nuhu alaihi salam to shi yasa a wannan zamanin yayi wa'azi ga matan shi yayi wa'azi ga ƴaƴan shi wasu daga cikin matan sun yarda sun yi imani wasu daga cikin ɗiyan sun yarda sun yi imani amma akwai ɗan shi guda wanda har sai da Allah ya ka labarin abin da ya faru tsakanin shi da uban a cikin alkur'ani hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil yanzu kaga Allah sai babu labarin abin da ya faru ta yanda ma ruwa ya kukugo wai kusan ruwan da ke da ya fito wata mata tana tuyar waina waina ne daga karkashin tanderunta wutan nan da take tuyar waina tana ruwan ya bulbulo bulla wata farko hida Allah ta iza har sai lokacin da faratar nuru ruwa ya kukugo ta karkashin wuta ya fito ta tanderun da ake toya waina wannan kasko da kuke toyewa na tarar ruwan yawa da bugawa bai bar malala ba Allah ya bada umarni wa ya arda ibli ma'aki wa ya sama wa qali ke kasa duk ruwan da ke cikin ki fito da shi waje Allah sai ke ma sama ruwan da ke cikin ki sauko shi wa gizal ma'u wa qudiyal amr sai ga ruwan sama da na kasa ya hadu Allah ya riga ya zartar da hukunci an shafe duniya kwata kwata ba mai motsi sai waɗanda suke cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam Allah rama ya ka aya Allah ya ce shi fasluku fiya min kulli zawjayn isnayn abinda ake so da kai ya nuhu kowane iri halitta dauki namiji da mace zakara daya sai a dauki ta matar zakara ita ce kaza ko akuya ɗaya sai a ɗauki ɗaya akuya timkiya ɗaya da rago sa da saniya raƙumi da taguwa duk halittar zika sani a duniya ki iya zano ta ɗaya ɗaya ne aka ɗauka ɗaya da ɗaya mutum duk sauran allah halakar da soyayi saboda an fusatar da ubangiji wa fusatar da shi ɗan adam sai ga ruwa ya malala duniya kafin ruwan ya yi ƙarfi sai ga annabi nuhu yana kiran ɗansa yana yabin da ya
kafa كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين سبحان abin ga nuhu nan ruwa ya fara sa jirgin nashi ya fara dan tafiya akan ruwa da akan ka sake ko yanzu ruwa ya kai da jirgin ya dan fara yawo sai ga nuhu ya tsinka dan shi sai ke ce mishi ya bunayi ya ke gana irkan ma'ana ka zo ka hau wannan bato tare da mu wala ta tun ma'ana kafir karka suke ka zama cikin waɗanda cikin kafir ce ma Allah kun san wata amsa ya bai uban
qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma shi ke ran kawai sai ce uban ha hawa ba yanzu duniya na kowane isa yi ruwan zai cinye ta ai ko da ma ayi ruwan sa'awi ila jabalin ai ga can wani dogon dutse kato ai zan zai hau idan na hau wannan dutse ya asibu ne mina ma zai kare ni daga wanda Allah ya rada magana uban ko bai raba bai yarda ba ana magana duniya gaba ɗaya kana magana dutse amma da aka saboda cikin aihuwa bai haƙura ba sai ce mishi ne qala la asima al yawma min amri llahi illa man rahim yace haba dana saurara ka ji la asima al yawma ai yau a duniyan nan yau ba wanda zai kubuta sai wanda Allah ya tausayawa wanda Allah ya tausaya shine wanda ya zo tare da mu ga annabi Nuhu dan suna cikin tattaunawa kai sai da Allah ya ce wahala bainahuma wahala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin sai da Allah ya kawo wata kunwa ai an san kunwa ko mai duhu aka sa tsakanin dan da uban uban ya zo bai ganin dan dan bai ganin uban sai ga dan ya zama daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya dirka ki kai annabi Nuhu bai wasawa dan shi magana ba har sai da Allah ta'ala ya daka mai tsawa yace ya nuhu innahu laysa min ahlik ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm ka san alakar da uba ko uwa da dan sai Allah da yaga bai ganin shi da suna magana bai ji magana shi sai ya fara cewa ya Allah inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta hakamul hakimin Allah wancan fadana ne nake magana da shi ya daga cikin iyalaina kai kuma alƙawarin ka gaskiya ne kai kace zaka ba da kariya ne da iyalina ina Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli ha kai bai cikin iyalinka ha wanda ba danka bane innahu amalun ghayru salih dan ya aikata wani aiki ba aikin kirki ba wasu malamai suka ce a wai asali ma ba dan shi bane cutar da shi aka yi ha'inta shi uwar ta yi ai dama mun karanta a can uwar yanzu take ko innahu amrun ga shi an same ta wani aiki ba na kirki ba dan me yake nan dan shagu ko dan shege yawa dan shagu kenan amma dai tunda shi yana kiran shi dan shi zamu ce dan shi ne kawai aiki ne ba aikin in uban ba to zaka idan babanki mutumin kirki ne yi kokarin ki zo mutumin kirki idan mahaifiyarki mutum ne kirki take zo mutum ne kirki idan baki zo mutum ne kirki ba kasancewa ke kin fito daga uwaye kirki bai sa ki zamanto nagartacciya a wajen Allah kowa ya take shi to shine Allah ce wa fi wa cikin tarihin annabin Allah nuhu shi ma akwai abun izina akwai wazi akwai abin da ya kamata mutane su shiga cikin taitayensu akwai abin da ya kamata su dauki wazi su koma zuwa ga Allah kuma su ji tsoron ubangijin da ya halice su saboda yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da duniya gaba daya ba wanda ya saura sai yan tsirarin mutanen da su wuce mutum 40 ba a wata ruwaya an ce mutum 80 shine dai ruwa da aka ta bada mafi yawa duk duniya ba wanda ya rage sai mutum 80 daga cikin su ne za ka aihe mu muka yaka duniya can bangaren turawa can bangaren larabawa can bakar fata can jajaye can farare da sauransu ne duk asali dai wanda suka ɗan rage ne a cikin wannan bato na annabi Allah Nuhu alaihi salam wanda haka ya kamata irin waɗannan darussan da muke karantawa a cikin alkur'ani dare da rana su kasance mana wani abin da zai iya sanya mana shiga cikin tetaye mu akan sha'anin Allah idan Allah ya ce mu yi mu yi idan Allah ya ce mu bari mu bari kalmu yarda ya zama to akwai wani abin da Allah zai ce a bari mu zo mu ce za mu fito na hoto da Allah babu cin nasara yasa Allah ce wa qauma nuhu min qabl innahum kanu qauman fasiqin mutanen annabi nuhu su ma sun kasance gabanin waɗannan wanda aka zara dan sun kasance su ma su irin mutanen wanda suke fasikai ba ma nan fasikanci shine mutumin da ya fita daga cikin shari'ar Allah ya Allah ka samu daga cikin bayanka fasikai ka samu daga cikin mutanen kirki abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskura mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum